الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى مدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم وجعل القبور أوثانا هو أو هو أول الشرك ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه يسمعه وشخص يراه وتصرف وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت وقد يكون من الجن والشياطين مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم وإنما هو شيطان فإن الشيطان يتصرف بصور الإنس يتصور نعم يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي أنه نبي أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبا في ذلك وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره وهي كثيرة وهي كثيرة جدا والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهم والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان ويتبين ذلك بأمور أحدهما أن يقرأ آية الكرسي بصدق فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو نعم تغير ذلك الشخص أو صاخ في الأرض أو احتجب ولو كان رجلا صالحا أو ملكا أو جنيا مؤمنا لم تضره لم تضره آية الكرسي وإنما تضر الشياطين كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة لما قال له الجن اقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ومنها أن يستعيذ بالله من الشياطين ومنها
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمشي لنا للجنون ishirin da bakwai ishirin da bakwai hudu hijira hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya daidai da bakwai da watan biyar shekara ta miladiya dubu biyu da bakwai a cikin darasinmu na sha uku na wannan littafi ka'idatun jalila fi tawassul wal wasila والنصر شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه الحراني wanda ya rasu shekarar hijira tana 728 ibn taymiya a darasin da ya gabata mun ji inda yake mana magana akan ziyara ta bid'a ziyarar da yan bid'a suke zuwa kabari domin su nemi agaji ko su roƙi wanda yake cikin makabarta ko wanda yake cikin kabari wanda wannan kamar yadda ibn taymiya yake faɗa shi ne tushe na shirka a cikin ɗan adam asalin shirka a cikin ɗan adam ta samo asali ne daga girmama waɗanda ake tsammanin salihai ne ko waliyai sun ana da sun girmama musu tafiya sai tafiya har aka shiga bauta musu ya kawo mana wannan batu kamar yadda ya rawaito shi وأنبته شلق عبد الله بن عباس وجل تفسيره وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويؤوك ونسرا sannan ya gaya mana irin kudurce-kudurcen da wasu suke da shi a yayin da suka je ziyarar kabari cewa na cikin kabari din nan wanda za a je neman agaji ko taimako a wajensa ko roƙonsa ko roƙon addu'arsa al'aqlul fa'al wanda falasifa suke ɗauka a matsayin shi ne jibril shi ne yake ainihin kwararo da albarkatunsa akan wannan mamaci din shi kuma wanda ya je ziyara din ya dosani wannan albarkatu din daga shi wannan mamaci din suke cewa kamar madubi ne da za ka sanya shi yana yana fuskantar rana abinda zai zo na haske daga wannan daga rana zai ainihin bayu zai juyi a jikin wannan madubi da za ka haska wani madubin shi kuma a jikin wannan madubi shi ma zai juyi abin da yake cikin wancan madubi na haske da zai fuskanci ruwa ko garutu wannan hasken zai bayyana a jiki to haka wannan albarka take faranya take farara tun daga asalin al'aqlin fa'al wato jibrila wanda yake zuwa da ita ga shi wannan mamaci har zuwa ga waɗanda suke zuwa ziyararsa to ibn taymiya yake cewa wa fi hadha al min anwa'il kufri ma la yakhfa ala man tadabbarahu wanda duk yayi tsaya yayi tunani cikin wannan magana zai ga nau'i daban-daban na kafirci wanda ba zai koyo ba domin a ciki anan har ma da nuna cewa wannan abubuwa suna faruwa ba tare da Allah ya san suna faruwa ba saboda a batun su Allah ya san kulliyat ne bai san hisiyat ba ya san abubuwa ne a dunkulan su amma idan aka yi filla filla da su ba zai san su ba kaga wannan kafirci ne ko kuma a nuna cewa akwai wani wanda yake iya fitar da albarka ya bayar da ita ba Allah ba dukkanin albarkatu daga Allah suke shine yake bayarwa shi yake hanawa wani ya iya zama wasuɗa ko sababi ko suna ta wannan albarka din amma ba shi ne hakikalin wanda yake halittar wannan albarka din ba ba shi ne yake kwaranyo su cikin al'umma ba a ɗauka cewa akwai wani wanda shi yana iya kwaranyo albarka ba tare da sanin ubangiji ba kafirci ne to shi ne abin da ibnu tayyiya yake faɗa a nan yace wa la rayba anna al-awsana yahsulu indaha min ash-shayatin wa khitabihim wa tasarrufihim ma huwa min asbab dalal bani adam ki babu shakka wato gumaka ko kuma duk abubuwan da aka ajiye ana bauta musu ba Allah ba ya sunu inda ha min ash-shayatin wa kitabihim wa tasarrufihim ma huwa min asbab dalali bani adam ana wato abubuwan da suke zama dalilai na kacewar dan adam suna faruwa daga shaidanu da maganganun da waɗannan shaidanu suke yi da wani tasarrufi na wannan shaidanu din a wajen waɗannan gumaka din akan samu abubuwan da za su zama su ne dalili na bacewar ‘yan adam. Wajen halin kuburi alfanan zuwa auren shirki, na yadda kaburbura su zama su ne ainihin ababen bauta ba Allah ba, shi ne farkon shirka, shi ne ita ce shirka ta farko da ta faru cikin ‘yan adam kamar yadda ya gabata. Wasu asali kaburbura ne na wasu bayan Allah waɗanda ake tsammanin su na ƙwarai aka ce to ya kamata a yi butun butumin su dan yanzu ana tunawa da su ana girmama su tafiya sai tafiya maganar girmamawa ta zama maganar bauta maimakon girmama wanda ake zato za a yi musu sai aka sai gaba ta musu to kaga asali ashe shirka ta farko shirka ta farko a cikin ɗan adam ta samo asali ne daga ainihin girmama wasu da suke cikin kaburbura ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه أو شخص, شخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت shi yasa wasu idan suka je ziyarar kabari ziyarar wani wanda suke tsammanin waliyi ne ko ma waliyin ne idan suka je irin wannan guri suna kiran shi wannan da yake cikin kabari din da cewa ya zo ya agaza musu ko ya taimaka musu ko ya biya musu bukatunsu ko ya yaye musu wata cuta da suke dauke da ita to za su ji wasu maganganu a wannan guri ko ma watakila su ga wani mutum ya fito daga wannan guri wanda za su yi tsammanin shi wannan na cikin kabari din shi ne wannan da ya fito kuma shi ne yake musu magana ibnu taymiya ya ce irin wannan tana faruwa a sami waɗanda za su je saboda ta'alluƙin su da makabarta da wani wanda aka binne mu je suna roƙonsa suna kiran sunansa suna neman agajinsa sai su ji ana amsa musu abubuwan da suke faɗa ana bayar musu da magana ko wala Allah ma su ga shi wannan mutum ko su ga wani mutum ya bayyana a lokacin yana amsa musu maganganun da suke yana bayar musu da ita yace haka tana faruwa la ya zunnu annahu min al-mayyit abinda shi wannan mutum da ya je makabartar zai tsammani cewa shi wannan mamaci shine yazo shine yake masa magana ko kuma shine ya bayyana ake gani wa qad yakunu min al-jinn wa shayatin wanda zai yi ya kasance wannan daga aljanu ne da shaydanu wato shaydanun aljanu wani aljani ne zai bayyana daga cikin shaydanun aljanu ifritai da niyyar ya kasar da yan adam da niyyar ya kasar da jama'a sai ya bayyana yana magana da shi wannan da ya je makamarta din shi kuma yana tsammanin waliyin nashi da ya fito مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت مثال يجا قبري yana cewa mutum yana iya zuwa ga kabari na wani bawan Allah ko na wani wanda yake tsammanin sa wali yana roƙonsa da addu'a yana neman agajinsa yana neman taimakonsa sai kawai ya ji ana ansa masa batunsa ana magana da shi ko kuma ya ga wani kawai ya bayyana ya fito daga cikin kabarin ya ce shi ne wannan mamaci مثل أن يرى القبر قد انشق يد قبر يا زاهي وخرج منه الميت ممتي يا فتو وكلمه يا ينا مغنى دشي وآنقه يا رب ميشما وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم أكن غير الولد أوجا قبر الأنباوة وصل الأنباوة وإنما هو شيطان alhalin kuma ba annabin bane ba kuma wannan na cikin kabarin bane a'a wani shaidani ne daga cikin shaidanin aljanu fa inna shaytana yatasawwaru bi suwarin insi aljani yakan iya rikida ya fito da kama ta mutum wa yadda'i ahaduhum annahu nabiyyu fulan daya daga cikin su ma ya dora da awar shi annabi wala ne aw shaykhu fulan ko shehi wani wa yakunu kadiban fi da'wahum yazan fi wa yakunu kadiban fi zalika ya zama kuma ƙarya yake yi cikin wannan din aljanu halitta ce daga cikin halittun Allah da Allah madaukakin sarki ya halicce ta daga wuta kamar yadda ya ba mu labari a cikin alkur'anin sa mai tsarki والجان خلقناه من قبل من نار السموم haka Allah ya halicci aljani daga wuta wacce take mai zafi Allah madaukakin sarki ya ba su ikon su rikida cikin kamanni daban-daban wasu malaman suna ganin haka tana iya faruwa wasu malaman suna ganin aljani ba zai iya rikida ba sai dai ya yi masa rufa'idu kamar yadda mai sihiri yakan yi wa mutum rufa'idu ka gan shi a cikin wata kama amma ba ya rikida din ya canza kamar ba wannan kadai wasu malamai kenan wasu kuma suna ganin aljani yana iya rikida ya fito a cikin kamar da ya ga dama yana iya fitowa a cikin kama ta mutum yana iya fitowa a cikin kama ta dabba yana iya fitowa a cikin kama ta tsuntsu a duk kamar da ya ga dama yana iya bayyana a ciki imam shafi'i kamar yadda ya zo cikin al-manaqib shafi'i na bai haƙi ar-rabi ibn sulaiman al-majrin sa ya rawaito daga wajen sa yana cewa man idda annahu yara al-jinna fa huwa kadhab asqalla shahadatahu wanda duk yayi da awar shi yana ganin aljannu to makaryaci ne kuma in ya ba mu shaida ba in ya ba da shaida ba za mu karɓa ba saboda ba mu yarda da adalci ba malamai suka ce wannan magana ta imamu shafi'i ba tana kore yiwuwar ganin aljani bane gaba daya tana kore yiwuwar ganin sa ne a cikin sifar ta aljani ba zai yiwu a gaishe a cikin sifar ta aljani ba amma ana iya a gaishe a cikin sifar ta mutum a cikin sifa ta mutum ko a cikin sifa ta dabba ko tsuntsu ko wani abu da ya kama da haka Allah madaukakin sarki da yake cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi shaytan yana ganin sa shi da jama'a ta inda ba sa ganin su wannan ayar ma ba tana kore yiwuwar ganin shi a ganin shaidan ko aljani bane tana kore yiwuwar ganin sa ta jihar da shi ta jihar da da da a tana kore yiwuwar ganin sa ta wata jiha ce muayyana min haythu la tarawnahu ta inda ku ba ka ganin su suna iya kuya domin jikin da aka yi su da shi jiki ne mai kuya ajsamun ce da fifa jiki ne mai kuya kamar yadda iska ba za ka iya ganin iska ba a matsayin ta na iska a jiki sai dai ka ga alamunta ko ka ji ta a jiki amma irin halittar da ya mata halitta ce latifa kamar yadda haske haske ba za ka gan shi a matsayin jiki ba sai dai ka ga alamunsa to haka nan halittar aljanu take domin halitta ce da aka yi ta daga wuta saboda haka ba za ka iya ganin ta a yadda take ba ajsamun ne latifa to wannan shi yasa malamai suka ce ba za a iya ganin shi a cikin sifarsa ta aljanun ba amma ana iya a ganin sa idan ya rikida ya koma wata sifa daban cikin irin sifofin da ɗan adam zai iya gani to ayoyi da dama alqur'ani cike yake da hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka zo suka tabbatar da cewa akwai aljanu duk da cewa akwai waɗanda suka yi da'awar babu aljanu kamar mu'tazilawa su a gurin su babu wani abu aljanu duk da sun yi ikirarin cewa as-sam'u asbatahu wato alqur'ani da sunna sun nuna akwai aljanu to amma kuma hankali bai nuna akwai din ba domin su a wajen su hankali shine a gaba abinda hankali ya yarda da shi shi ya kamata a yarda da shi abinda don hankali bai karbe shi ba to bai kamata a yi farar a karbe shi ba sun ce alqur'ani ya tabbatar da wannan amma a hankalce ba zai yiwu ba a ce akwai wannan din amma malamai da dama sun musu raddi akan wannan har ma a cikin wannan zamanin waɗanda suke bin irin tafarki na mu'tazila suna tabbatar da cewa babu aljanu babu aljanu suna cewa kawai wani abu ne canfe-canfe ne na ɗan adam wanda yake tsammanin akwai din amma a hakika babu su akwai wani malami da aka yi a jami'atul qahira ana ce da shi nasar abu zai nasar abu zai har rubutu yayi akan cewa ƙarya ne babu aljanu ƙarya ne babu mala'ika ƙarya ne babu wuta babu aljanna ƙarya ake yi da ake cewa akwai wani abu hasada waɗannan abubuwa duk annabi sallallahu alaihi wa sallama a yadda yake faɗa fa shi wannan nasar abu zai a jami'ar alƙawura da yake karantarwa yake cewa waɗannan abubuwa duk da ake faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya zo ya samu larabawa sun yarda da wannan to saboda yana so ya tsora tasu ya firgita su don su zama mutanen kirki masu gaskiya shi ne ya ci gaba da gaya musu waɗannan abubuwa ɗin kamar yadda za ka dinga cewa ɗanka idan kana so ka tsora tashi ko ya daina wani abin da yake yi da laifi cewa ya bari ka dudu ya kama shi ai sai ma baka taɓa ganin dodon ba bare ka daina a ɗan naka dodon illa iyaka kana yin haka ne domin shi ɗan naka ya tsorata ya firgita abin da yake yi da laifi ya daina to yake to shi wannan mutum yace to haka shi ma manzo Allah da yazo ya samu larabawa sun yadda da wannan abubuwa akwai mala'iku akwai aljanu akwai kaza akwai kaza to shine sai ya ci gaba da gaya musu irin waɗannan maganganu don su zama mutanen kiki amma a fadar sa a batun sa babu wannan abin a hakikanci to wannan malami malamai a lokacin sun yi ta a kansa wannan a cikin 1980 malamai suka yi ta a kansa musamman malamai azhar musamman malamin da ake ce masa Dr. Abdulsabir Shahid ya rubuta littattafai domin shi wannan mutum ya rubuta waɗannan maganganu ne a matsayin bincike na malamin jami'a da zai kaddamar da hukumar jami'a don ta ƙara masa matsayi da albashi yana so ya samu farfesa saboda haka yayi wannan ba'asi kuma wai malami ne da yake koyar da ulumul qur'an a jami'ar Tahira saboda haka ya bayar da wannan ba'asi ga hukumar jami'a kan cewa ta duba irin kokarin da yayi da irin abubuwan da ya gano waɗanda yan baya ba su gano ba yana so dan Allah a duba a ga cancantar sa a ƙara masa matsayi a matsayinsa na malami mai farantarwa ya zama farfesa to shi ne aka bawa su Abdulsamir Shahin su duba suka duba suka ga maganganu waɗanda suke cike da kafirci kafircin ma manya manya domin akwai ƙaryata Allah da manzansa to daga nan al'amari ya juye yanzu ba batun ƙara masa matsayi ake ba yanzu batun ya yi ridda ne a kai shi kotu a yi masa hukuncin waɗanda suka yi ridda to nan fa rikici ya kaure wasu suka ce suna goyon bayansa ai malami ne mai bincike sai a ba shi dama ya faɗi ra'ayinsa ya yi bincikensa bincike mai yanci tunda malamin jami'a ne ya kamata ya zama independent ya kamata ya zama mai ra'ayi mai zaman kansa kada a kai saka masa sai ya bi ra'ayin wasu waɗanda suka gabata ko wasu waɗanda suke tare da shi don haka yan ba ruwan Allah da yan babu Allah suka nace akan cewa wannan mutum daidai yayi kuma bai kamata ma a kai shi kotu ba alƙali alƙalai suka duba suka ga irin kafircin da yayi tsirara karara suka yanke hukunci cewa lalle wanda ya waɗannan maganganu ya yi ridda kuma ya kamata a raba shi da matarsa domin wanda ya ridda ya kamata in matarsa musulma ce to kada ta ci gaba da zama da shi to kuma da shi abin da yake so in yayi irin wannan kafiran duniya za su taso su yi tsoro domin tallafa masa shi kenan idan da yana cikin yar wahala ce to ya haye to nan da nan kuwa kafiran duniya sai aka yi tsoro kowa ya dago kansa ai ga wani can ya yi kafirci ya saba wa alkur'ani ana neman a ci zarafinsa saboda haka kasashen yamma duk aka yi tsoro akan cewa ya kamata a bashi kariya har ma aka samu ofisoshin jakadanci daban-daban da suke alƙawura kairo suka yi kiran shi wannan mutum cewa in yana kan mafakar siyasa maza maza yanzu su kai shi kasar su ba shi mafaka a sai ya ci gaba da rubutu abubuwan da zai rubutu yana watsowa cikin cikin musulmi to kuma dama abin da yake so kenan nan da nan ya garzaya a guje aka kwashe shi a guje aka kai shi kan kasar turai yana kasar jamani aka je can aka aje shi saboda ya ci gaba da kaso wannan abubuwa nashi yana wa ana watsa su kasashen musulmi to irin wannan asali daga ra'ayin mu'tazila ne za a dauka a fadada shi har akai ga abin da yake irin wannan kafirci wanda yake babu kamar sa amma mutum aljanu akwai aljanu kuma halitta ce daga halittun Allah alqur'ani ya tabbatar da wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya tabbatar da wannan a cikin hadisansa daban-daban illa iyaka maganganun da malamai suka dade suna yi ana iya a gan su ko ba a gan su ba amma maganar da take mafi rinjaye shi ne ana iya a gan su amma ba a tufa su ta aljanin ba ta iya rikida su zama wata sifa da za ta iya ganin su a cikin ta za su iya zama mutum za su iya zama kare za su iya zama magi za su iya zama zaki ko doki ko wani abu mai kama da haka za su iya zama dutse ta iya zama ruwa ta iya zama wuta duk a iya ganin su a cikin waɗannan sifofi na abubuwan da ba na ɗan adam yana iya yaban su amma in ba haka ba a matsayin halittar ta aljani din to ba zai yiwu ba shine batun da shafi'i yake cewa duk wanda ya ga awar ya ga aljani to makamaci ne za mu tsoro yadda za mu watsar da shaidar sa idan ya bayar domin ya zama ba adali ba to ibnu taymiya yake cewa ana iya samu wani wani wanda zai je da kabarin wani wanda ya tsammaci wali ne ko kuma ma wali ne da gaske amma kuma saboda kacewar shi wannan mai ziyara da rashin sanin sa da tauhidi ya dinga neman adadin na cikin wannan kabari din sai ya ga kabarin gashi kamar ya tsage mutumin ya fito to shi ne ibnu tabi'a yake cewa wannan da ya fito din aljanni ne zai zo ya ce maka shi ne annabi wani ko shi ne shehi wani kuma ya zan ƙarya yake a cikin wannan ibnu tabi'a yake wa fi hadal babu min al waqa'i ma yadiqu hadal mawdi' an dhikri shi irin waɗannan abubuwa sun faru da yawa da yawa wanda ba za mu iya kawo su a nan ba bigiran da muke magana a nan akan sa zai yi mana kunci ba za mu samu damar ma faɗar duk irin abubuwan da muka sani na faruwar wannan ba wa hiya kafiratun jiddan waɗannan abubuwa da suka faru suna nan da yawa kwarai da gaske wal jahilu yazunnu anna zalika alladhi ra'ahu qad kharaja min al-qabr wa anaqahu aw kallamahu huwa al-majbur jahili wanda bai san tauhidi ba bai san musulunci ba idan ya ga mutumin nan ya fito daga cikin kabari ya yi masa magana ko ya rungume shi zai yi tsammanin na cikin kabari din ne ya fito da gaske awin nabiyyu aw salihu da ghayruhu ko ya yi tsammanin shi ne wannan annabi ko wannan mutum na kwarai ko wani su wal mu'minul azim amma mu'mini wanda yake mai girma wanda Allah ya darasta shi da haske na imani da ilimi ya alamu annahu shaytani sai san cewa wannan shaytan ne ba da cikin kabarin bane ta yaya zai iya gane haka wa ya tabayyana zalika bi umur zai iya gane haka da abubuwa kamar haka ahaduha har ya qara ayatul kursi da sikki ya karanta ma wannan mutum da ya bayyana yace shine wani annabi wani ko wali wani ko shehu wani ya karanta masa ayatul kursi da gaskiya wato da kyakkyawan niyya sai za qara'aha idan har ya karanta ta ta gayyaba zalika shaykh to zai ga wannan mutum ya bace aw saka fil ardi ko ya gani shi ya nitse a cikin kasa aw ihtajaba ko ya sha makantu da barin ganin sa to matukar zai karanta ayatul kursi da gaskiya to zai ga mutumin ya bace ولو كان رجلا صالحا دا كو متمن قري ne ba wannan shedanin ifritin aljanin ba aw malakan ko kuwa da ace mala'ika ne aw jinni ya mu'minan ko aljani ne mu'mini lam tadurruhu ayatul kursi ayatul kursi ba za ta cutar da shi ba kuma aljanin mu'mini ba zai yi wannan ba duk wani aljani mu'mini ba zai yi wannan ba domin ba wanda zai yi wannan sai wanda yake kokarin kasar da shi wannan mutum aljani mumini wanda ya san Allah ba zai yi kokarin kasar da ɗan uwansa ɗan adam ba wa inna ma tadurru shayatin ayatul kursi tana cutar da shaytanin aljanu ne kama sadaka fi sahih min hadith abi huraira kamar yanda ya tabbata a cikin sahih sahih abin nan sahih bukhari hadithin abu huraira yayin da wani ya zo abin da wani aljani shaitani ya zo zai yi sata daga cikin dukiyar zakka da take gurin abu hurairah dukiyar sadaka abu hurairah ya tafke shi to shi ne yake ga masa ba zan ga masa abin da idan ka yi shi ba aljani ba zai kusance ka ba ko shaitan ba zai kusance ka ba kuma Allah zai ci gaba da tsare ka har bari ya waye to shi ne ya ga masa karanta ayatul kursi daga nan abu huraira kafi je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abin da ya faru tsakaninsa da wannan da ya kama cikin dare da za Allah sallallahu alaihi wasallam yake sadaqaka wa huwa sahih ya gaya masa gaskiya amma magaryaci ne shi ne ke kama sadaka fi sahih bil hadith abu huraira lamma qala lahu jinni yayin da wani aljani ya ce da abu huraira ta اقرا آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك إذا أنت جي gurin kwanciyarka. to ka karanta ayatul kursi fa innahu la yazalu alayka min Allah hafiz mai tsaro daga Allah ba zai gushe yana tsaron ka ba wala ya wala ya qurbuka shaytanu kuma shaytan ba zai kusance ka ba hatta tusbi harkan harka wayi gari fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sadaqata wa huwa kadhib maza Allah ya ce wa Abu Huraira ya ga masa gaskiya alhali shi ne yawan ƙarya ne wato mai yawan ƙarya ma wata rana zai iya faɗa gaskiya kamar yadda shi iblis babban sai yake cewa wala tajidu aktsarahum shakirin yake gaya wa Allah madaukakin sarki ba za ka samu yawa yawa cikin bayan ka suna masu godiya ba Allah ko ya tabbatar da wannan cewa qalilun min ibadi shakur kadan ne daga cikin bayi ba masu godiya zai iya faɗar abin da yake gaskiya duk da cewa yana da yawan ƙarya mutumin da yake da yawan ƙarya ukubar sa shine idan da ya gaskiyar ba ba za a gane ba sai ka kace a cikin rubun ƙare da yanda yayi yana daga cikin ukubar da mai gaskiya da mai ƙarya yake gamuwa da ita shine ba a gane gaskiyarsa malamai suna cewa min uqubatul kadhib an yuradda sidquhu yana daga cikin uqubar da take samun makareci gaskiyar da zai faɗa ba ba za a yadda ba shi yasa za a ga duk wani wanda aka san shi da ƙarya cikin labarurrukan da yake yadawa tsakanin mutane ko kuma ƙarya cikin hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama malamai suke yin falsafali da dukkan abin da ya ruwaito yana iya ruwaito abin da yake gaskiya to amma kasancewar an jarrabe shi da ƙarya malamai suke karkata duk abin da ya ruwaito gaba ɗaya su watsar ba za su karɓa ba in gaskiya ce a jita daga wani ba daga bakin wani ba a bakin sa ba kuma babu yadda za a yi abin da yake gaskiya tabbatacce na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wani makaryaci shi kadai ya takaita da sanin sa lalle ne sai ya sai ya watsu ya yatsu ya watsu cikin mutanen da suke amintattu masu gaskiya to shi yasa malamai suke farkata labarin ko hadisin ko ruwayar duk wani wanda yake matsareci su zubar masa su zubar da ita su mayar masa da ita domin sun tabbata cewa in dai har gaskiya ce to za a santa a bakin masu gaskiya sannan yana daga cikin abin da zai sa ka gane cewa wannan ba mumini bane ba mala'ika bane ba annabi bane ba salihi bane ba waliyi bane ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zarar ya bayyana faɗi wannan kalma za ka ga ya kace ko ya nitse a ƙasa ko ya sha makantu ga barinka ba zai iya jure ba zai iya jure ma wannan kalma ba don wannan kalma wani roket ne ka harba masa a fuskarsa
ومنها أن يستعيذ بالمعوذة الشرعية فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار تريد أن تهرقه فأتاه جبريل بالمعوذة المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين قال تحدرت عليه من الشعاب والأودية وفيهم شيطان معه شعلة شع... معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل قال ما أقول قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ينزل فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن قال فطفئت نارهم فهزمهم الله عز وجل وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جاء يفتك بي بي البارحة ليقطع علي ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله عز وجل منه فدعته فدعته أردت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى تصبحوا فتنظر إليه ثم ذكرت قول سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله تعالى خاسئا وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه صلى الله عليه وسلم فصرعه فخنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدت درد لسانه على يدي ولولا دعوة سليمان لا أس... لأصبح ذلك موثقا حتى يراه الناس موثقا حتى يراه الناس أخرجه النسائي وإسناده على شرط البخاري كما ذكر أبو عبد الله المقدسي في مختار في مختاره الذي هو خير من صحيح الحاكم.
ولا لبسكين أبن ذاك إيا إجي شيطانو بشي yace wa minha an yasta'iza bil mu'awwidati shar'iyyati mutum ya nemi tsari da Allah da abin da yazo na neman tsari wanda shari'a ta zo da shi kamar yadda zamu gani a cikin wannan hadisi fa inna shayatin kanat ta'ridu lil anbiya'i fi hayatihi shaytanu shaytanun aljannu sun kasance suna bijirowa annabawa fi hayatihim a lokacin rayuwarsu wa turidu an tu'ziyahum sukan yi haka da nufin su cutar da su annabawan da su da ibada ta su fata musu ibada kama ja'at al-jinnu ila ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi shu'latin min an-nar kamar yanda aljanu suka zo wato shaydanun aljanu suka bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallama da wani tsofa ne na wuta yuridu an tuhritahu wanda suke so su kona annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan wutar fa atahu jibril bil mu'awwidati al-ma'rufati mala'ika jibril ya zo masa da abin da zai nemi tsari da shi wannan da aka sani allati tadammana hal hadithun marwi wanda wannan hadisi da aka rawaito daga abi tayyah ya kunsa annahu qala shi abu tayyah yace sa'ala rajulun abdurrahman ibn khandash wani mutum ya tambayi abdurrahman ibn khandash wa kana shaykhan kabiran shi abdurrahman ibn khandash dinnan wani tsoho ne قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم يا رزقي زامني دا النبي صلى الله عليه وسلم فأنا مثل يتنبيش كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادت الشياطين me annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aikata yayin da shaytanu suka so su yi masa makida kala sai ya ce ta haddarat alaihi min ash-shi'abi wal awdiyati shaydanu sun gangaro zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama daga wasu hanyoyin da suke tsakankanin duwatsu da wasu rafuka suka gangaro zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa fihim shaytanun ma'ahu shu'latun billah daga cikin su akwai wani shaytan wanda yake dauke da tsosa ne na wuta yuridu an yahrita biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama يريد أن يحرق بها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينا كوكرن يدا يا قول النبي صلى الله عليه وسلم دوام من توتني موتا قال فرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يفي الجفا ganin ga shedanu nan sun dangaro ta ko ina suna ta kuntulowa ga wani dauke da garwashin wuta ya yi kansa yana kokarin ya tsola ya tsola ya tsola shi fa sawu jibril dan take sai malaika jibril ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam fa kale yace ya muhammad in fadi kala ma aqulu yace me zan fada قال أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ينزل فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن jibril ya koya masa wannan addu'ar yace ita zai faɗa kace a'udhu bi kalimat bi kalimatillahi tammat kace ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku allati la yujawizuhunna barrun wala fajir wanda ba wani mai biyayya mai da'a ko kuma wanda yake fajiri da zai iya ƙetare shi kalmomin da babu wani mai biyayya ko wani fajiri da zai iya ƙetare shi wannan magana ta a wannan magana ko wannan batu yana da ma'ana biyu ko dai la yujawu zuhunna fit tabani ai la yajidu alaiha ba zai iya tsara wani abu sama da wannan ba ko kuma la yantahi ilmu ahadin ila ma yazidu alaiha ko kuma babu wani wanda zai yi ilimi ilimin da yafi waɗannan kalmomi da suke cikin wannan addu'a ba wato ko dai babu wani wanda yake zai iya ƙara wani abu a kansa ko kuma babu wani wanda iliminsa zai iya kai shi ga wani abin da yake ɗoriya a kan wannan min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a kalmar khalaqa da zara'a da bara'a duk suna ɗauke da ma'ana ɗaya shine halitta daga sharrin abin da Allah ya halitta ya ƙaga ya fara duk ma'ana ɗin suke ɗauka wa min sharri ma yanzilu min as-sama'i da kuma sharrin abin da yake sauka daga sama wa min sharri ma ya'rudu fiha da kuma sharrin abin da yake hawa zuwa sama wato daga sharrin abin da zai sauko daga sama Allah ka kiyaye ni da duk wata ukuba wacce za ta samo asali daga sama ko kuma daga irin abubuwan da ɗan adam suke yi da a nan doron ƙasa wanda yin su zai jawo sababin ukuba da za ta faru daga sama shi da wani sharri na ya aruji fiha abubuwan da mutum zai yi wanda za su jawo masa hushin Allah har Allah ya masa ukuba da wani abu da zai saukar daga sama wa min sharri ma yakhruju min al-ard ko kuma sharrin abin da yake fita daga ƙasa wa min sharri ma yanzilu fiha ko sharrin abin da zai sauka cikin ta wa min sharri fitadil layl ko sharrin fitintulu na dare wannan hari da yini wato sharrin da zai faru a cikin dare ko sharrin da zai faru a cikin yini ko kuma sharrin da dare da yini za su zama sababinsa akwai waɗanda ba za su iya yin wani abu sai cikin duhu akwai kuma waɗanda sai da rana to Allah madaukakin sarki ya kiyaye ka daga sharrin waɗannan abubuwa duka wa min sharri kulli tariqin yatruku da sharrin dukkan wani wanda zai zo da daddare yana kankasawa illa tariqan yatruku bi khairin sai mai zuwa da daddare ya kankasa amma da alkhairi ya rahmanu ya mai rahama galibi ba a tsammanin wanda zai duro maka tsakar dare ya zama ya zo maka da alkhairi wannan shi ne galibi to amma zai iya yiwuwa a samu wanda zai duro maka da dare din kuma da alheri zai yiwu a samu ko to kasancewar a iya a samu duk da ba shi ne galibi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi to gaskiya illa tariqan yasruqu bi khairi sai dai wanda zai zo ya kankasa gida na tsakar dare amma kuma alheri ya zubin da shi wannan ba ya da yawa shi yasa ya zama an yi togaciya domin a ka'idar togaciya ala al-istisna yana kasancewa ne a istisna al-qalil min al-kathir ana togaciyar abu kaɗan ne daga mai yawa ba mai yawa daga kaɗan ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi togaciyar amma yawanci wanda zai duro maka tsakar dare to ba da alheri zai duro maka ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin wannan kala shi Abdurrahman ibn Khambash ya ci gaba da cewa fa ufi atnaruhum nan da nan sai wutar da suke dauke da ita ta buce wa hazamahum Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya karya su wannan hadisi hadisi ne sahihi duk da wanda isnadi da shi a ibn Taymiyyah ya kawo isnadi ne wanda yake mursal isnadi ne mursal domin kana ganin ta'ala rajulun Abdurrahman ibn Khambash wani mutum ya tambayi Abdurrahman wani mutum ne ba ambaci ko wani mutum bane sannan kuma a maganar da ake yi akan shi Abdurrahman ibn Khambash sahabi ne ko ba sahabi bane sahabi ne ko ba sahabi bane amma da dama daga cikin malamai suna rinjayar da zaman tuwarsa sahabi wannan shine abin da Ibn Hajar ya zaba a cikin littafin sa Isaba cewa wannan Abdurrahman ibn Qaddas sahabi ne abinda zai karfafa kasancewarsa sahabi wannan riwaya wa kana shaykhan kabira qad adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya riski rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya tabbata sahabi akwai wata riwaya da ta zo daga Ahmad wanda abu nu'ayn ya fitar da shi a cikin a ma'rifatu sahaba yana cewa haddathana sayyar ibn hatim abu salamah al-alazi قال حدثنا جعفر قال حدثنا ابو السياح قال قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي وكان كبيرا قال ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عشاء حديثه وان الروايه احمد تزو او نبري كان نونا من cewa mai tambayar shine abu sayyah shi kansa shi wannan mutum da yake sa'ala rajulun to shi din da bai tambayar ya tambayi shi Abdurrahman ibn Qambash daga isnadi ya zama muttasil kenan babu maganar akwai wani mutum da ba a san kowa ne ne ba mai tambayar shi ne Abu Sayyar shi ne Sayyar shi wannan Sayyar saduq ne duk da akwai yan maganganu kaɗan a kansa to amma ana karɓar hadisin sa a matsayin hasan saboda haka isnadin sa hasan ne sannan kuma hadisi yana da shawahid shi yasa Albani ya inganta hadisin a cikin littafin Fusulat Sahiha hadisi na ɗari takwas da hamsin da kuma hadisi na ɗari biyu da dubu biyu da ɗari tara da sittin da biyar ya yi magana mai tsawo a kan wannan saboda haka hadisin karɓaɓɓe ne ingantacce ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Jibril ya umarce shi da ya nemi tsari da kalmomin Allah waɗanda suke cikakku kalmomin Allah ya nuna sifa ce ta Allah domin ba a neman tsari da wani abu in ba Allah ba za ka nemi tsari da Allah da sunayensa da sifofinsa da a ce kalmomin Allah wasu abubuwa ne ba sifofin Allah ba to da bai halatta a nemi tsari da abin da yake ba mahalicci ba bai kamata bai halatta a nemi tsari da wanda yake makaluki ba cewar dinnan da ya a'udhu bi kalimatin lahi tamma ya nuna kalmomin Allah ko maganar Allah halittarsa ce maganar Allah sifarsa ce ba halittarsa ba wanda yana yin raddi ga mu'tazila in yi tafiya ya kawo mana wannan da ya tabbatar mana da cewa shekaru sukan iya bayyana ga annabawa ba da niyyar su cutar da su da kuma sun gangaro sun sun yi kan annabi sallallahu alaihi wa sallama har ma wani ikrisu daga cikin su yana dauke da garwashin wuta yana kokari ya kona annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya koya Jibril ya koya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a da cewa idan ya faɗi wannan zai zama yayi maganin su kuma yana faɗar haka din ya karya su a wutar da take a hannun su ta gice suka suka watsa suka bar shi to duk wanda zai ga aljani yayi wannan to wannan zai zama magani gare shi shi yasa wannan addu'a addu'a ce da ake karanta ta a ko ina musamman a guraren da zaka sauka duk inda zaka sauka ka nan guri karanta wannan addu'a zaka samu tsari daga kwankwanai da suke wannan guri to shi ne ibnu taymiya yake cewa duk wanda zai je ko wani ya bayyana gare shi ya ce ni ne annabi wani ko ni ne shehu wani ko ni ne wani wani bayan wannan sun ya rasu baya duniya to karanta masa irin wannan addu'a din za ka ga nan take ya ɓace ko ya nutse a ƙasa ko ya shaga kwanci da barinka haka da ibn taymiya ya kuma da cewa wa sabata fi sahihaini an abi hurairata ya tabbata a cikin littafin bukhari da muslim daga abu hurairata annahu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ifritan min al-jinni jaa yaskutu bi al-bariha wani ifritu daga cikin aljannu ya zo yana kokarin yana kokarin ya cutar da ni yana kokarin ya cutar da ni jiya da daddare me yaqta alayya salati dan ya ga ya katse min sallata kaga yadda suke bayyana domin su cutar da mumini bawan Allah a cikin abin da yake yi na ibada su lalata masa ibadarsa manzo Allah yace ifritan min aljinni ya nuna ba iblis kun bane kenan wani ne daga cikin aljanu wanda yake ifritu shaytanu duk wani wanda yake shaytani daga cikin aljanu ana kiran shaytan duk wanda yake kangararre daga cikin aljanu ana bashi wannan suna na shaytan saura kalmar shaidan ba wai tana nufin iblis ba ko da yaushe a tunanin mu na bahaushe musan da aka ce shaidan muna tsammanin ana nufin shi babban ogan jagoran tafiyar faraddahu Allah ta'ala khati'an sai Allah madaukakin sarki ya mayar da shi yana kaskantacce wulakantacce to idan har za su bayyana ga annabawa su yi kokarin lalata musu addini domin babu aula su bayyana ga duk wanda ba annabi ba za su iya bayyana ga kowa tunda har sun iya bayyana ga annabawa da niyyar su lalata musu addini wa an aisha annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli an karbo daga aisha Allah kara mata yarda tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah fa atahu shaytan sai dan da dan shaytan ya bayyana gare shi fa aqadahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya makure shi fa sara'ahu ya kada shi fa qanaqahu ya shaƙe shi kaga duk wanda ya nuna cewa Allah ya bashi iko a kansa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد لسانه على يدي da na shaƙe shi sai da na ji wato sanyin harshensa a kan hannuna wato na shaƙe shi har sai da ya dalalo da harshensa waje har sai da harshen sai faɗo a kan hannuna ولولا دعوة سليمان ما دان الدعاء تند النبي سليمان يا رب انصرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي la asbaha zalika musikan da wannan aljani ya waye gari a daure hatta ya rawu nas har kowa da kowa ya ganshi to wanda ya nuna kenan suna bayyana ga mutane akhrajahu an-nasa'i wa isnaduhu ala shart al bukhari wannan hadisi sahihi ne da sa'i ya fitar da shi isnadin sa bisa ga sharaɗin bukhari yake ma'ana isnadin sa isnadi ne mai kyau kama zakara abu abdullahi al-matlisi kamar yadda abu abdullahi da ya usaini al-matlisi mai littafin al-mukhtara ya ambata fi mukhtarihi a cikin littafin sa al-mukhtara allazi huwa khairun min sahih al-hakim wanda ya fi wato littafin al-mustadrak na hakim tsafta wato ibn taymiya dai yana ƙara yana bada wani ilimi ne ƙari akan abin da yake magana ga waɗanda ilimin hadisi ya shafa yana gaya muku cewa littafin mukhara na abdiyaul maqdisi yana da an buga cikin shukuri goma sha ko isra goma sha ɗaya ko sha biyu yana da a buge to yana gaya muku shi wannan littafi ya fi tsafta wajen hadisai sama da littafin al-mustadrak na abu abdullahi al-hakim wannan wani ƙarin a ilimi da doriya akan abin da yake magana saboda haka hadisin da ya kawo hadisi ne a cikin sunanin nasa'i amma kuma sahihi ne to duk wannan ibnu taymiya yana kawo wadannan hadisai ne don ya tabbatar maka da cewa shaytanu suna bayyana ga annabawa kuma idan aka karanta musu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko aka karanta musu irin waccan addu'a da mala'ika jibril ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka karanta musu ayatul kursi to za su shafa maka ruwan sanyi za su kace gabarin ka domin wannan ba za su iya jure masa ba amma wanda yake mumini to ba ma zai bayyana gare ka ba domin ya cutar da kai aljani wanda yake mumini ba zai maka wannan ba shi yasa waɗanda za su ga cewa ko suna yin rukuya wani ma har ya dinga bugar kirji yana cewa shi aljanun ma suna taimaka mishi suna gaggaya masa magunguna wannan duk cutar da kansa yake kuma cutar da al'umma babu yadda za a yi aljani ya amfane ka sai ka saki layi ba za a yi aljani ya baka wata abin wata fa'ida ba domin ba su da wannan fawa din wanda duk zai yi maka wannan to sai ka saki layi ka koma kana bauta masa to shi kuma a lokacin ne shi kuma zai yi maka abin da yake ganin zai iya yi maka wani abin ya zama gaskiya wani kuma abin ya zama ƙarya saboda haka waɗanda suke da'awar cewa suna magana da aljannu har aljannu na iya ba su magunguna su ji tsoron Allah wannan hanya ce ta halaka hanya ce ta cewa sun kama hanyoyi irin na bokaye wanda duk zai ce yana rukuya kuma yana wannan da wato a guje shi ba talihin bawa bane talihin bawa shi ake zuwa neman rukuya a wajensa domin rukuya addu'a ce addu'a kuma tana da alaka da wanda yake yin ta nagartar mai yin addu'a wannan shi ke taimakawa a karɓi addu'arsa me yasa ne ake cewa salihin bawa ya maka addu'a ai saboda salaharsa salaharsa za ta sa addu'a roƙi a karba addu'arsa domin addu'a tana da sharuɗan karba ba kowa ne yayi ta za a karba ba ba kowa ne zai yi addu'a za a karba ba Allah ya yi idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi ina karba addu'ar mai addu'a in ya roƙe ni falyastajibu li to ni ma su amsa nawa kira wal yu'minu bi su imani da sai wanda ya imani ya amsa kiran Allah da manzansa ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa shine ake tsammanin amsa addu'ar bakinsa sannan tana tasiri ga shi wanda tana da alaka da shi wanda ake yi wa ta yiwu mai yin addu'ar ya zama salihi amma wanda ake yi wa addu'ar kuma ya kuskure mahalli na karɓar addu'a sai a yi ta addu'ar kuma Allah ya karɓa a kansa tare da cewa an yi irin ta ya karɓa a wajen wani saboda haka shi wanda za a yi wa ruƙuya yana buƙatar ya kyautata alaƙarsa da Allah shi ma mai yin ruƙuyar ya kyautata alaƙarsa da Allah amma duk mutumin da yake ba ya da tauhidi ba ahlus sunna bane ba ya da tauhidi yana aikin tsubbace tsubbace da tsafe tsafe da bid'o'i wannan babu tunanin cewa wai ya ruƙuya a karba ko wanda zai zauna ainihin ya mai da ruƙuyar sana'arsa wanda duk zai mai da rukuya sana'arsa ita ce cinsa ita ce shansa zai ta gallazawa bayan Allah zai yi ta fatan mutane su shiga larura saboda shi ya samu abinci fa ne to babu shakka wannan babu ikhlasi a cikin zuciyarsa matukar babu ikhlasi a cikin zuciya babu batun wannan mai mutum yayi addu'a kuma a karba wanda duk ya zama babu ikhlasi a tare da shi babu babu batun kuma yayi addu'a a waiwaye shi a cikin addu'arsa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ruqya amma ba su mai da ita sana'a ba babu wani wanda ake karanta maka tarihin sa aka ce ya mai da ruqya sana'arsa babu wannan kuma akwai ruqyar a lokacin babu wani babu wani malami da ya shahara a cikin tafiyar musulunci gaba daya da aka ce shi sana'arsa ruqya har ya bude kanti ya sa ainihin sayin bot ya yi kamai ya yi abubuwa da zai yi tallace-tallace da su wannan duk ba a taɓa samun wannan ba wanda duk ya mai da wannan sana'a to babu shakka ya fita daga layin waɗanda za su yi addu'a a karba saboda ka addu'a tana da alaka da mai yinta tana da alaka kuma da wanda ake yi wa za a yi mutum da zai yi maka addu'a ɗin ya zan salihi to amma kai saboda rashin kyakkyawar alaka da suke tsakaninka da ubangiji Allah ya karba addu'ar sa a game da kai to haka sai duka bangarorin biyu sun gyara zukatansu sun gyara halayensu ruqiya addu'a ce addu'a ibada ce abinda ake so kai ka amfanar da ɗan uwanka idan kana iyawa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da ruqiya kamar yadda yake cikin hadisin Jabir yace fa man istafa an yanfa aqahu falyaf'al wanda yake da damar ya amfanar da ɗan uwansa to yayi saboda haka mai ruqiya da wanda yake yi wa alaka ce ta ɗan uwa da ɗan uwa amfanar da shi zai yi ba wai ya mai da shi wani dandali na samun dukiya ba na samun sana'a ta yadda idan ka zo ba da kuɗin bai cika ba a mayar da kai sai ka ciku idan kuɗin sayan katin ta ba zai yi ba a sayar maka har ma a yi wani katuttuka ina za a taɓa aka taɓa yin batun addu'a kuma har da katin da sai kayanta kai daga ji wannan ka san damfara ne saboda haka a ji tsoron Allah ko meye wanda yake na gaskiya to sai an samu kuma bara gurbi a cikin su ko menene in aka ce ga wani abu gaskiya ce to kuma sai an samu waɗanda suke yi da niyyar cuta sai an samu waɗanda suke yi da niyyar barna to ibnu tayyiba bai tsare kawo mana hadisai ba don ya tabbatar mana da samuwar aljanu da kuma cewa suna bujiro wa annabawa da niyyar su cutar da su a cikin addinin su su cutar da su a cikin ibadun su don ya tabbatar mana da maganar can da yayi na cewa mutum yana iya zuwa gindin kabarin wani wani waliyi ko wani wanda yake tsammanin waliyi ne yana roƙonsa ya ga wannan waliyi ya taso ya fito ya tsaga kabarin ya fito ko ya ga an zuro masa hannu daga cikin kabarin an miƙo masa wani abu ko ya ji wani sauti daga sama yana yana kiransa ko yana gaya masa wasu maganganu ko yana ba yana bashi wata karantarwa yace duk waɗannan abubuwa za su iya faruwa shine yake kawo maka waɗannan hadisai don kasancewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam aljanu ma sun yi irin wannan sun yi ga su kansu annabawa saboda haka wani wanda bai kai annabi ba mun babu aula haka ta faru gare shi saboda haka babu abin mamaki idan Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan kuma ya ba da kisoci shi kansa da dama daga ce mutane da dama ba ɗaya ba ba biyu ba akwai wanda sun sha zuwa su gaya masa cewa sun shiga wani hali na tsakani tayi amma shi ya bayyana ya taimake su ya taimake su ya tsamar da su daga cikin wannan hali ibnu taymiya kuma ya ga musu cewa ba shi bane shi ba inda yaje yana nan inda yake bai je ya taimaki kowa ba waɗannan da kuka gani shaydanu ne wataƙila wani ya yi haka da niyyar ya halakar da ku wani ya haka kuma ya ga kamar in ya haka ya nuna soyayya ta gare ni to amma ba ni bane ba ni bane shaidanu ne suka bayyana gare ku babu maganar karama a nan babu maganar walittaka wanda za su yi wannan sai waɗanda suke ba masu tsoron Allah ba su ne idan da haka za su faru gare su za su yi taraf su karba ko da ƙarya ake yi a ce malam ko a ce shehi ai jiya da muka shiga cikin wani ta furza muka shiga cikin wata wahala nan da nan sai muka ga ka fito ka taimaka mana Allah saka da alheri ce to da ba mu ai haka muke taimaka wa muridan mu duk inda muridin mu yake ya nemi taimako mu za mu taimaka masa Allah ya je mu dan wannan aiki shikenan sai ya dauka ya dora a je majalisi ma ya ci gaba da karanta wa mutane karamarsa ce ai gashi ma je din nan wani da wani sun shiga wani hali gashi na je na taimaka musu suna nan za su yi muku bayani to shikenan sai ya dora mutane daga daga wannan rana sai dora su akan wannan aqida mummuna tare da cewa ƙarya ne abin bai faru ba kuma in ya faru ba shedan bane shedan ne ya bayyana domin yayi ma wannan mutane barna a cikin aqida su da ibada su Allah madaukakin sarki ya mana dangantakar ya ba mu dacewa sati mai zuwa in Allah ya yarda za mu dora akan wannan hadisan da Annabi da Ibn Taymiyyah ya ci gaba da kawowa wanda suke tabbatar da haka za mu karance su sannan kuma mu ji tarihin da Ibn Taymiyyah yake akan su wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah wanda yana cewa magana da aljani da kuma shiga jiki jikin ɗan adam a yanzu maganar da muke kenan ibn taymiya yana gaya mana cewa aljani yana iya magana da kai a yanzu maganar da yake yi mai kenan duk darasin aya kan wanne yake zai iya maka magana sannan kuma yana iya shiga jikin dan adam إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس وأن سكي تربا بلا ستاشي بلا نبوغ القيامة face kamar yanda wanda yake fagamniya saboda shaidan ya shafe shi saboda aljani ya buge shi ya shafe shi ya tashi yana fagamniya ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi irin yadda mai farfaɗiya yake yi to haka nan masu cin riba za su tashi ranar gobe kiyama kaga anan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa akwai nassun jinni shaitan na iya shafar abin nan aljani na iya shafar mutum ya shiga jikinsa wannan shi ne abin da malamai na sunna suka tabbatar da cewa akwai waɗanda suke kaddamar da hankali akan nassi na alkur'ani ko sunna ba su yadda da wannan ba ba su yadda da wannan ba har ma lokacin da muhammadu da zali na masar Allah ya ji kansa yake raddi ga ga Sheikh Ibn Baz Allah ya ji kansa yayin da Ibn Baz yake bayani cewa ake bayani cewa ya fitar da aljani daga jikin wata yarinya har ma yayi magana da shi to shi da shi Muhammadu Ghazali yake cewa shi yayi mamaki wannan magana kuma ya ga jama'a lokacin da suke karanta wannan magana duk kamar ba su yadda ba ya ga duk fuskar su wato ta canza kuma ya za a ce shi shi shi aljani dan ba zai ba zai shiga mutumin Jamani ba ba zai shiga mutumin Suriya ba ba zai shiga mutumin Ingila ko Faransa ba me yasa sai mu musulmi zai dinga shiga jikin mu ya ba ma jin turawa suna bayani cewa ya shiga jikin su me yasa sai mu ya tsana walle wannan tatsuniya ce kawai mu kike danta da shi da ita kaga wannan magana yake yi tunda hatta su kansu turai turawa sun yarda da wannan suna da asibitoci da ake da suke wato ilaji ga wanda ya samu wato nafsi na aljanu ta irin hanyar su da su suka yadda da abin amma hasu din sun yadda da wannan na ga wani documentary film da aka yi akan wannan din yadda turawan ingila suka yi imani da cewa akwai shaidanu akwai kwankwano kuma suna iya cutar da su da wasu gidaje ma da aka kaurace musu a turai din kawai saboda aya tsammanin cewa gidajen akwai kwankwamai amma shi yana cewa yaya su za sa magana suna shiga su ko za ta shiga su dan ba su shige su ba suna shiga su kuma duk wanda ya shige shi da ya zo ya kawo ya yi masa bayani cewa ya shige ni ko ya buga a jarida cewa ya shige shi saboda haka akwai wannan to shi kuma yana ta me ya hakikanin istidraji ban san me yake nufi da istidraji me yake nufi da kalmar istidraji dai kalma ce take nufin talala ana amfani da ita akan mutum yana laifi a bashi ya tai a bashi ya tai laifi ba tare da an kama shi da laifinsa ba Allah yana masa talala ne landa zai kama shi wa umli lahum inna kaydi matin sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin za mu musu talala ta inda ba sani ba kuma ina musu shifta ina musu rangwame in kyale su su ci gaba da abin da suke yi ranar da na tashi kamun su kaidi na ba kasumi mai karfi ne ba karami ba to ban san me yake so ya ce ga istidraji ba sannan wanda yana so a yi masa bayani akan hadisin da yake cewa idan talabtu abdi bi habibatayni fa sabara awwatuhu minhum aljanna to hadisin abin da yake cewa duk wanda duk wani bawa na da na jarrabe shi ta hanyar karfe ababen so a wajensa guda biyu su ne idanunsa ta hanyar in makantar da shi to in har ya yi haƙuri zan musanya masa da aljanna da wannan wannan shi ne abin da hadisi yake faɗa yana faɗar falalan wanda Allah ya jarraba da cutar makanta kuma ya haƙuri in har ya haƙuri to Allah zai musanya masa da wannan jarraba da yi zai musanya masa shi da gida aljanna sannan hadisin da yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan muqiyan ya'kulu as-samh na ga manzo Allah a zaune sallallahu alaihi wasallam muqiyan ya yi zama irin gurfana din da mutum ya zauna a cinyoyinsa akan digadigansa ya kafe ɗan yatsun kafafuwansa wannan zama shi ake kira al-iqa ana kiransa al-iqa an gane sifar ko mutum ya gurfana ya aje gwiwoyinsa a ƙasa ya ɗora cinyoyinsa ya ɗora abin da tsoyewansa a kan digadigansa an gane ko to shi da ake kira da iqa to yace ya ga manzon Allah yayi irin wannan zama yana cin dabino wanda yake nuna halaccin yin haka lokacin da ake cin abinci wani kuma yace ya ji malaman hadisi suna ambatar littafin sayin abin nan suna ambatar littafin mustadrak na hakim a yayin da suke ambatar littattafai wanda suka tattari hadisai sahihai to shin a iya kaddamar kenan da littafin al-muhtara akan littafin hakim saboda wannan magana ta ibnu taymiya kwarai da gaske wannan ba ko shakka littafin al-muhtara ya fi littafin hakim tsafta wajen ingantattun hadisai in ta ga dama kana iya ka kaddamar da shi shin za mu iya ɗaukar wannan addu'a da Abdulrahman ibn Khambash ya rawaito daga cikin addu'o'in da za a amfani da su wajen ruƙuya kwarai da gaske za ka iya amfani da su wajen ruƙuya abinda ake cewa ruƙuya wasu ya ta ruƙuya sannan ba ba ba haka kalmar take ba ruƙuya ruƙuya haka kalmar take da larabci ruƙuya wannan wasu ne da ba su iya karanta ta daidai ba suka yi ta karantawa su kuma jama'a ka cafa aka tafi akan haka amma ba ruqiyya ake cewa ba ruqya ruqya bi dammi ra wa sukun al qaf zaka iya amfani da ita wajen ruqya sannan duk wata addu'a wacce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amfani da ita kamar kula uzaibi zaka iya amfani da ita sannan alqur'ani gaba ɗaya gaba ɗayan sa ruqya ce saboda haka waɗanda suke ware wasu ayoyi na sihiri su kaɗai suke karantawa banda sauran ayoyin qur'ani ina gaba daidai suke yi ba babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ware kaza banda kaza inda ka karanta daga cikin alqur'ani ka karanta wa iblis abinda abinda baya so illa iyaka ayatul kursi wannan ta tabbata daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idan ka karanta shi dan ba zai kusance ka ba shaidan ba zai kusance ka ka iya karanta ayatul kursi ka kuma iya karanta wasu abubuwa amma zaka ga wasu rukuya din saboda abubuwa ne da aka sauke wa hanya a ciki za ga wasu ayoyi ana ta kawo su ma ba a hannun su ba sai ka ga ana dukan shi mutumin da aka kawo ya ana cewa zuk innaka antal azizul karim zuk innaka antal aziz ana ana dukan shi ana waye dandana ayar Allah ya koro mana ita yana mana bayanin yadda manya manyan kafirai a ranar gobe kiyama aka dulmiya su a wuta za a yi ta gaya musu wannan kalma don a ƙara bakanta musu rai to shine sai ya ɗauki wannan aya ita kadai yana dukan shi wanda yake yi ruƙuya akan cewa shi shi shedana ake cewa zuku ko kuma a ce ai shedana ku nawa ne da aka ce ai muna nan mun kai mu dubu saba'in sai a ce sayin zamul jam'u wa nuna dubur sai a kawo sayin zamul jam'u wa nuna to duk waɗanda abubuwa sanya ayoyin Allah ne ba a mahallin su ba waye ya ce maka waɗanda ake maka kawai wannan kuma labari ne sayin zamul jam'u wa nuna dubur Allah yana gaya mana yadda kabirai suka yi dangami za su su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda Allah waɗanda sun iya karya su sai gana ɗaukar wasu ayoyi ana jefa su ba a mahallin su ba wannan kuskure ne da yake faruwa a cikin nau'uka na mutane daban-daban za ga kowane mai sana'a kokari yake ya zaɓo wasu ayoyi da za da zai kafe ko da ba su da alaka da abin da yake yi kamar mai sai da littafai sai ka ga ya rubuta akan a bakin shagonsa fiha kutubun qayyima kana shiga kuma ka samu littattafan bid'a da littattafan tsafi ba a ciki a bayan ku fiya kutubun qayyima wannan ake nufi da wannan aya a ƙasashen laraba irin wannan suna nan da dama kaga mutum ya zo ya bude ya bude kantin aski abin nan shagon aski ya zo rubuta wujuhun yawma idin na'ima wai wasu fuskokin masu laushi ne masu taushi wato zai gyara maka fuska ya aske maka gero ya shirye maka fuska ka kai ni'ima to kaga wannan wasa ne da da ayoyin Allah wasa ne da ayoyin Allah da sa su a mahallin da ba ba bigiran su ba na ki cewa idan mutum ya yi rukiya dan Allah ya yi dan Allah sai kuma aka dan bashi wani abu ya karba kwarai zai iya karba in yayi dan Allah aka bashi wani abu zai karba shine ma'anar inna ahqqu ma inna ahqqu mattafassum alayhi ajran inna ahqqa mattafassum alayhi ajran kitabullah zai iya ya karba amma kada ya mayar da wannan sana'arsa hadisi Abu Sa'id al-Khudri da wasu suka dauka a matsayin shine asal shine hujja na su mai da abin sana'a su buɗe kanti su yi sabon su sa tallace tallacen su a rediyo na cewa waɗannan sahabbai da suka tafiya daga baya suka yi tafiya suka je wata wani gari wani ƙauye suka nemi mutanen garin su bakunce su su ba su gurin kwana da abin da za su ci mutanen garin suka hore su suka wulakanta suka ƙi bakunta su bayan sun bar garin yan tafiya sai kuma kunama ta harbi babban shi garin daga baya aka je gurin waɗannan sahabbai neman cewa su zo su taimaka da addu'a suka ce ba za mu taimaka ba sai kun gaya mana me za ku ba mu to sai suka mai da wannan shi yake nuna kamar da abin sana'a fi sabilillahi wannan hadisi yana da alaka da mai da abin sana'a ku ji fa yadda abin ya taho mutane ne sun zo sun yi muku alheri abin da ya kamata su yi muku haƙƙin da ya fa haƙƙi ne na bako amma sun ce ba za su yi ba sun wulakanta sun kore kuma su zo su ce ku zo ku taimaka ba wani namu da yake cikin wahala ce sai kun biya ni to duk wanda ya zo gurin ka yana neman rukuya shi ma wani abu ya masa na laifi da sai ya biya ka saboda haka al'asulu shi ne ka amfanar da shi idan ya ji daɗin wannan abin da kai masa yace ga lada ba tare da ka yanke ba har ka sa kati kuɗin sai har ba wai kuɗin kati yana tashi sai ka je kana ba da ɗari biyar sai a ce ai ya koma ɗari bakwai dole sai ka je ka sa kiti kaga wanda ai babu wani hadisin da za ka kawo ya tafi akan wannan babu shi ba za ka samu wannan ba kuma wanda yake yin wannan shi ne abadu ma yakuna al-ikhlas ya fi kowa nesa da ikhlas to ga wani tambaya ba yayi akan wannan ashe ma na na an su tambaye sa Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya mana jagora sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in